أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kama wannan rana mai albarka ranar asabar 18 ga watan ramadan shekara ta ɗaya. da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai ga wata ko bakwai ga watan hudu ko uku bakwai ga watan uku ko yawa wanda ya daidai da bakwai ga watan uku shekara ta 2026 miladiyya a wannan babban masallaci na juma'a mai albarka wato na cikin kandegar national a unguwar yantala babban birnin yamai jamhuriyar nijar don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci kamar yadda muka saba gabatar da shi tsakanin wato baina salatu tarawih ila masha Allah wannan kuma shine darasinmu na goma sha bakwai a wannan shekara a cikin suratu a cikin suratun nisa wannan shine darasinmu na sha tara ko na ashirin shine darasinmu na ashirin yawwa a cikin suratun nisa wannan shine darasinmu na ashirin daidai wanda a jiya idan ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen aya wato ta 47 za mu tashi aya ta 48 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci amin Allah ya ba mu ikon karantawa daidai da fassarawa daidai da kuma aiki da abin da yake daidai Allah ramma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما إثما عظيما نعم Allah subhanahu wata'ala ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima na'am Allah madaukakin sarki yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi an yushraka bihi Allah subhanahu wata'ala ko kuma kace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah baya gafartawa ga wanda ya shirka da shi gane ko duk wanda ya shirka ga Allah ya mutu akan shirkar to Allah baya gafartawa gare shi amma wa yaghfiru ma duna zalika amma yana gafartawa ga abin da bai kai shirka ba liman ya sha ga wanda ya aikata shi ya mutu bai tuba ba gane ko Allah ce wa man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah faƙad iftara isman azima haƙiƙa ya ƙirƙiri ƙarya ko zunubi wacce take mai girma wato ga Allah subhanahu wataala gane ko wannan aya tana da ban tsoro sosai tana daga cikin ayoyi waɗanda suke nuna cewa wanda yake shirka ya mutu a kai bai tuba ba to Allah ba zai gafarta masa ba mun gane ko wa man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi aljanna Allah ya jero wato jerin gwano na manya-manyan annabawa nasa masu matsayi wa tilka hujjatuna ko ƙarshe ce inda za su shirka da Allah ya lalata aikinsu Allah yana yin haka ne don ya tauna tsakuwa don ayatar tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce la'in asharakta irin waɗannan ayoyi malaman tafsir suka ce an faɗi cewa annabi amma ana nufin al'ummarsa to shi ma wannan don a tauna tsakuwa don ayatar tsoro an ce annabi la'in asharakta da za ka yi shirka la habitanna la ya habatanna amaluka da Allah ya lalata aikinka to inda za a gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama haka ina ni ko kai wanda ba mu kai komai ba to kaga min nasunci shirka shirka ba aikin yi bace shirka halaka ce shirka duhu ne shirka zalunci ne shirka barna ce mai girma shi yasa Allah ya ce wa man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah faqad iftara isman haƙiƙa ya kirkiri laifi wanda yake mai girma shine aziman wato ya kirkiri laifi wanda yake mai girma jingina ma Allah domin bai dace wa Allah shirka ba bai dace ya sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala kishiya ba shi yasa Allah ya ce to duk wanda ya aikata haka haƙiƙa faqad iftara isma ai isman zamban kun gane ko aziman ay kabiran wanda yake babba hakika ya kirkiri laifi wanda yake mai girma ya janyo wa kansa bala'i Allah ya mana tsari a ƙarƙashin wannan aya wato malamai suna akwai hadisi da aka kawo na asbabun nuzul hadisin abdullahi dan umar Allah ya ƙara masa yadda hadisin yana da inganci ya kai matsayin hasan mun gane ko abdullahi bin umar allah ya kara masa yadda yake cewa kunna namsiku an istighfar li ahli kaba'ir mu sahabbai in ji abdullahi dan umar yake cewa mun kasance muna kamewa muna ƙin yin istighfari ga waɗanda suke yin wato manya-manyan laifuka ba ma roƙa musu gafara mun gane ko ko da sun mutu duk wanda muka gano ya mutu a kan babban laifi wato ya mutu yana shan giya ya mutu yana zina ya mutu yana yin caca allah da ya haramta ko duk suka gano mutum ya mutu a kan wannan to ba sa neman masa gafara ya ce su sahabbai mun kasance a da hatta sami'na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙul har sai da muka ji manzan allah tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa yana karanta wannan aya inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah baya gafarta wanda ya shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yana gafarta wa wanda ya aikata wani abu wanda bai kai shirka ba na laifi ya mutu a kai amma ga wanda ya ga dama liman yasha kun gane ko wa man yushrik billahi duk wanda ya shirka ga Allah faƙadiftara isman azima haƙiƙa ya ƙirƙiri babban laifi zamban aziman ko zamban kabiran ya ƙirƙiri babban laifi wanda yake mai girma wato ya jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda wannan ya cancanci wato Allah zai haramta masa aljanna ya dawwama a wuta amma wanda ya kasance ya aikata wato abin da ba shirka ba sai ya mutu a kai to ko da allah bai gafarta masa ba zai sa shi a wutar gwargwadon zunubinsa a ƙarshe dai za a fito da shi daga wuta ya tafi aljanna kun gane ko ba zai dawwama amma wanda ya mutu a kan shirka to shi wannan allah ya haramta masa aljanna har abada allah ya mana tsari allah ka sa mu mutu muna masu tauhidi to abdullahi dan abbas ya ce da muka ji manzan allah afwan abdullahi bin umar ya ce da muka ji manzan allah ya karanta wannan aya ko yana karanta wannan aya kala kuma sai annabi ya ce bayan ya karanta wannan aya ya ce inni dakartu da'awati ni in ji manzan allah na wato ajiye na taskance addu'ata shafa'atan li ahlil kaba'ir wato dan nayi ceto ga waɗanda suka aikata manya-manyan laifuka mun gane ko min ummati daga cikin al'ummata abdullahi da umar ya ce da muka ji haka sai muka shafa wa kanmu ruwa mu ma muka bari sai muka ci gaba da yi addu'a da istighfari ga waɗanda suka mutu suna manyan laifuka amma ba shirka ba amma ba a yadda kai neman gafara ga wanda ya mutu yana shirka ba ko Allah subhanahu wataala ya hana mun gane ko hamma yake nunawa in an yi da za a yi musu istighfari a neman musu gafara so saba'in Allah ba zai gafarta musu ba saboda sun mutu suna shirka amma abdullahi dan umar yace da manzo Allah ya faɗa haka wato ya taskance addu'arsa ta musamman zai yi ta don ceto ga masu manyan laifuka a ranar alkiyama sai abdullahi dan umar yace sai muka koma muna neman gafara ga waɗanda suke wato masu manyan laifi wanda suka mutu muna yi musu fata na alkhairi Allah ya gafarta musu kenan sai muka gane suwaye ba a neman wa gafara wanda suka mutu suna akan shirka to wannan shine wato asbabun nuzul wanda aka kawo a ƙarƙashin wannan aya ta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi eh faqad iftara isman azima duk wanda ya shirka ga Allah hakika ya kirkira babban zunubi ya jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya mana tsari wa karkashin wannan su ma malamai na as'ilatul qur'an ko malam ya kawo wata ko da wani zai kawo wata shubaha yace fa in qila hadhihi al-aya tadullu ala anna ghayra shirki min adh-dhunubi la yaqta'u bintifa'i maghfiratuhu wato dangane da wanda yake ya aikata abin da ba shirka ba ba a yanke masa cewa za a iya masa gafara kun gane ko bal turja maghfiratuhu ana masa fatan gafara ta ubangiji ko ba haka ban Allah ya so ya gafarta masa ko azaba ba zai masa ba wa qawluhu ta'ala da kuma faɗin Allah madaukakin sarki innal ladhina kafaru وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا wannan aya ita ma tana ƙara nuna cewa wato sai suka zo kama ayoyin suka suna a zahiri sai aka ga kamar sun ci karo da juna da Allah ya ce innal ladina kafaru wa zalamu lalle waɗanda suka kafirci kuma suka zalunci kawunansu anan inda shubha take shine kafaru wa zalamu suka yi kafirci suka yi zalunci kan wani ya zata cewa zalunci bai kai kafirci ba kun gane ko don Allah ya ce lam yakuni lillahu liyaghfira lahum Allah bai kasance zai musu gafara ba wala liyahdiyahum wala liyahdiya wala liyahdiyahum tariqa kuma ba zai shiryar da su hanya madaidaiciya ba illa tariqa jahannama sai hanya ta jahannama kun gane ko khalidina fiha za su dawwama a ciki abadan har abada to wannan kaga mala ce ya dullo alal qatul bi intifa'il maghfirati fil kufri wa zulmi wa huma ghairu shirk fa kayfa yajma'u bainahuma sai anan aka nuna da shirka da zalunci ba za a yafe wa wanda suka mutu a kai ba ko ba haka ba za su shiga cikin wato azaba ta Allah har abada ba za a yafe musu ba ba za a musu gafara ba to yaya aka yi aka haɗa shirka da zalunci to sai mala ya ce ƙulna almuradu bizulmi huna abinda ake nufi da zalunci a nan cikin wannan aya ta cikin suratul nisa'i kun gane ko wa zalamu lam yakuni lahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama yace zalunci a cikin wannan ayar da aka haɗa ta da kafirci kun gane innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun lam yakun Allah liyaghfira lahum to zalimcin da aka hada shi anan da kafirci mala yace abinda ake nufi da shi anan shirka ne daman kun san cewa zalunci yana zuwa da ma'anar shirka kamar yadda sahabbai da kansu suka tambayi manzon Allah su ma da Allah ya ce menene da Allah ya ce inna shirka la zulmun azim sai suka ce ko ai kowa na zalunta kowa na zalunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu ai abba ku ji fadin luqman da ɗansa ba eh inna shirka la zulmun azim kun gane ko wato cewa lalle ita shirka zalunci ne wanda yake mai girma to nan ma shirka a zalunci a nan abin da ake nufi da shi shirka mun gane ko wa shirku yusamma zulman domin shirka ana ambatanta da zalunci qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin kissan Luqman da ɗansa inna shirka la zulmun azim fakana faka'annahu qala innal ladhina ashraku mun gane ko kamar ya ce kenan innal ladhina kafaru wa ashraku kenan lalle waɗanda suka kafirta kuma suka yi shirka kenan mun gane ko to kaga wannan shubuha da irin wannan hanyoyi ta maganganun malamai a haɗa nassi a fitar da hukunci kenan kakka fassara zalamu ta cikin suratun nisa'i da babban laifi ko kuma kaba'ir a'a tana nufin shirka da kanta kenan da shirka da kafirci dan juma ne da dan jummai kun gane ko dukkan abu ɗaya ne to shi yasa Allah ya ce lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa Allah bai kasance ba ya gafarta musu bai kasance bai shiryar da su hanya wacce take miƙaƙƙiya sai dai hanya ta jahannama wacce za su dawwama a cikinta har abada Allah ya mana tsari to annan kenan amsa ta biyu da suka bayar da Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha laysa qat'an bil maghfira li ghayri ash-shirki wa huwa at-ta'liq li maghfirati lahu bi mashi'ati ثم بين بآية أخرى أن الكافر ليس داخلا في من يشاء المغفر له فيتعين دخوله في من لا يغفر له لأنه لا واسطة بينهما sannan a magana ta biyu da suka kawo suka ce da Allah ya ce wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha ai Allah yana gafarta wanda ya so Allah bai yanke kai tsaye ya ce duk wanda ya aikata abin da yake na ka ba ba shirka ba wato zan masa gafara kai tsaye sai ce liman ya sha da yanke kai tsaye ba kenan shi ma wanda ya aikata kaba'ir ba wai tabbas kawai in ya tafi za a gafarta a sai wanda Allah ya zaba sai ya gafarta masa in gane ko saboda a dai bambance shirka da wannan aiki kun gane ko wannan shi ma dalili ne suka kawo sai mu bar shi haka tunda abin yana da yawa sun kawo maganganu da yawa amma za mu bar shi haka saboda ayoyin suna da yawa kuma suna da bayanai almuhim da ya babu wani laifi wanda yake mai girma da allah subhanahu wata'ala ya haramta kamar shirka kun gane ko shine aikin da allah baya gafarta wa dan adam inda ya mutu a kansa amma duk wani aiki da mutum ya yi duk muninsa duk yawansa ƙarshe dai ko da Allah bai gafarta masa ba duk yadda aka yi ta'azabtar da shi ya zama toka ya zama garwashi a cikin wuta to ƙarshe Allah zai tsame shi dai ya shiga aljanna amma ban da shirka Allah ya mana tsari daga shirka shi yasa za ku ga malamai saboda hatsari na shirka sun yi littattafai na aƙida fiye da guda ɗari kun gane ko duka suna tsoratar da kai daga wadawa cikin shirka da kuma wato koya maka ya za ka yi kaɗaita Allah da bauta da tauhidi in gane ko daga cikin irin littattafan nan da suka koyar da wato kaɗaita Allah da bauta da guje ma shirka da tsoratarwa daga shirka akwai littafin kitabun tauhid na muhammad bin abdul Allah ya masa rahama akwai littafinsa na al'usul salasa akwai littafinsa na ƙawa'idul arba akwai littafinsa masail jahiliya akwai littafinsa wanda ake ce ma wato kashfu shubahat akwai littafinsa ma'ana tawut akwai littafinsa shuruɗu la ilaha illallah ko nawaqidul islam kun gane ko suna nan littattafai rututu banda shi akwai wanda suka yi rubuce-rubuce akwai littattafai na irin manyan malamai surbin bas sheikh usaimin su ma sun yi sharhi ga kitabu tawhid sheikh usaimin ya yi sharhi kitabu tawhid mai suna qaulul mufid al sheikh ya yi wato fathul majid kun gane ko ga sunan rututu littattafai shekul islam ibn taymiya yana da aqidatul wasitiyya sannan ga aqidatul tahawiyya ta imamu tahawi kun gane ko ga sunan dai ga hafizul haikami ya yi sulamul usul in gani ko suna nan littattafai na aƙida eh, daban-daban wato in kana bincike a kai sun fat guda ɗari ga suna an haɗa su guri guda allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karantawa da kuma aiki da abin da yake cikinsu don neman tsira da wato aƙida da tauhidi da kaɗaita allah da bautarsa da guje ma shirka ga allah subhanahu wata'ala domin babu wani girman wato laifi da za a yi ma allah subhanahu wata'ala allah ya fushi da mutum shine kamar shirka hakanan babu kuma wani bauta da za a yi ma Allah subhanahu wa ta'ala mafi girma irin shine a kaɗaita shi da bauta kamar yadda muka karanta hadisi a shekaran jiya hadisin mu'az bin jabal radiyallahu anhu da Allah subhanahu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka san haƙƙin Allah akan bayi kuma ka san haƙƙin bayi akan zuwa ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu'az bin jabal yake cewa ya rasulullah ban sani ba allahu wa rasuluhu ala sai ce to haƙƙin wato allah zuwa ga bayansa ko haƙƙin allah akan bayansa shine su bautata masa kada su yi shirka gare shi haƙƙin wato bayi zuwa ga allah shine allah kada ya azabtar da su ya sa su aljanna in ba su yi shirka ba to kaga wannan shine gaya kuma shine gaya na halittar dan adam wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba mahalci jinsin aljanu da jinsin mutane ba sai dan su bauta ga Allah shi shi kadai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo aka turo shi Allah ya turo shi ya zamto annabi manzo shekara goma ta maka babu abin da ake kira zuwa gare shi sai wato tauhidi kadai ta Allah ba a wajen ta sallah ba sai a shekara ta goma sha ɗaya a zaman makka sannan allah ya farlanta sallah aka yi isra'i aka farlanta sallah shekara uku kawai aka yi a maka ana yin sallah amma sauran shekaru goma duka ya ayyuhal muddathir um fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir haka aka yi ta kira tauhidi kadaita Allah tsarkake Allah da bauta kun gane ko in fa anzir wa rabbaka fakabbir tashi kai gargadi ka girmama ubangijinka ka tsarkake zuciyarka daga datti na shirka manzo Allah baya shirka ana faɗa ne dan al'ummarsa su ji kun gane ko ka tsarkake wato abin nan ayyukanka ka a samu shirka a ciki haka aka yi ta kira a kaɗaita Allah da bauta tsawon shekara goma sannan aka fallanta sallah to annabi sallallahu alaihi wasallama ga baki ɗaya rayuwarsa ta annabta ta manzanci shekara 23 ya tsayu don a tabbatar da tauhidi saboda tauhidi ne kaɗaita Allah a bashirka duk yaƙe-yaƙen da aka yi su yaƙin uhudu yaƙin badar da manzan Allah ya jagoranta aka tafi Uhudu a Uhudu aka balla masa haƙori sallallahu alaihi wasallam ku duba bara mun karanta abin da ya shafi aya kusan 60 duka a magana akan yakin Uhudu amma ya kuka gani duk gwagwarmayar ba don komai ba don a tsaida kadaita Allah da bauta saboda a kadaita Allah da bauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ta'ifa aka yi masa roci sallallahu alaihi wasallama aka fasa mishi kai jini yana zubowa tun daga kansa saman kansa sallallahu alaihi wasallama har kafafuwansa amma annabi sallallahu alaihi wasallama yana musu addu'a Allah ya shiryar da su ya tsine musu ba dan kawai a kadaita Allah da bauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira ya bar garin da aka haife shi yana san garin ya tashi ya hijira ya tafi zuwa Madina ba don komai ba zan a tsaida bauta ga Allah shi shi kadai kada a bautata wa wani ba Allah ba saboda bautata ma Allah shi shi kadai kada a shirka Allah ya turo manzanni wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-tagut haqiqa mun aiko kowace al'umma manzo muna cewa wannan manzon ya bautata ma Allah kada wato ya bari a bautata ma tsagutu abinda ba Allah ba duk wani abu wanda za a bautata masa koma bayan Allah wato ɗagutu ne inda yaddarsa ne za mu zo mu faɗi ma'anar ɗagutu kamar yadda malamai suka yi bayani akan ɗagutu waye zai shiga zama ya zama ɗagutu waye ba zai zama ɗagutu ba duk wanda za a bautata ma ko da yardarsa ko kuma a bautata masa daga baya ya sani bai hana ba ɗagutu ko kuma wani abu da za a sassaƙa na gunki to ɗagutu ne wanda baya shiga ya zama ɗagutu shine mutumin kirki wanda aka bautata masa ba da yaddarsa ba kamar su annabawa da mala'iku da su ya gusa wa ya ƙoƙa wa nasra mutanen kirki ne bayan shuɗe su lokacin annabi nuhu aka ƙirƙira su ake bautata musu salihan bayi ne amma duk wanda za a durkusa a yi masa sujada ya yi tawili har ya kare sujada ɗaguci ne kun gane ko da duk wanda za a zai yi kira da a bautata masa ko a mai biyayyar da ba a yi wa kowa sai Allah ko ɗaguci ne to haka annabawa manzanni suka zo Allah ya turo su ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut hakika mun aiko kowace al'umma manzo manzon nan ba komai muka aiko shi yayi kira zuwa gare shi ba face sai ya kira al'ummarsa su bautata ma Allah shi shi kadai su nisanci bautar abin da yake ba Allah ba abin da yake dagutu ne Allah ya mana sani saboda tauhidi aka kashe annabawan Allah annabi Yahya annabi Zakariya Yahuda suka kashe su dan da suka kashe su dan wato kira zuwa a bautata ma Allah shi shi kadai shi yasa suka kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi an yi yunkurin kashe shi ba dan komai ba sai dan me ya ce a bautata ma Allah shi shi kadai ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah ba dan komai ba za ga an yi kokarin a halaka mutum ko annabin Allah sai dan tauhidi annabi Ibrahim ya suka yi masa sun jefa shi cikin wuta ko ba haka ba ulil azmi rusul aka jefa shi wuta don ya halaka amma Allah sai ya ce masa sai ya ce wa wutar ulna ya naru kuni bardan wa salamun ala ibrahim wuta ki zamto mai sanyi da aminci sanyin da ba zai cutar ba ga annabin annabin Allah khalili wato annabi ibrahim alaihissalam saboda a kaɗaita Allah da bauta shi shi kaɗai annabi nuhu ya shekara dubu ba hamsin yana ta kira a bautata ma Allah shi shi kadai shine farkon manzo a ban kasa amma wa ma amana ma'ahu illa qalu annabawa sun sha wahala saboda a kadaita Allah da bauta manzanni sun sha wahala saboda a kadaita Allah da bauta annabi Isa alaihi salam saboda ya ce a kadai Allah da bauta shi shi kadai suka yi yunkurin su kashe shi amma sun kashe wani mai kama da shi sun zaci shi suka kashe Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu ba shi suka kashe ba wani mai kama da shi ne shi bal rafa'ahu Allahu ilayhi mun gane ko Allah ya ɗaukake shi annabi Isa Allah ya ɗaukaka shi zuwa gare shi amma duk dan me Yahuda suka yi yunkurin kashe shi saboda ya ce a bautata ma Allah subhanahu wataala shi shi kadai fir'auna da annabi musa alaihi salam meye gwagwarmaya su shi fir'auna ma ba ma annabin ba kafin annabin ya bayyana ne ya mafarki wato malamansa suka fassara mishi mafarkin cewa za a haifi wani a cikin banu isra'il wanda zai zo ya yaƙi wannan mulkin naka ku duba saboda tsabar fir'aunanci na fir'auna sai ya sa duk ɗan da aka haifa a wannan shekara a halaka shi a kashe shi kun gane ko a halaka shi kan ma ya girma ya zo ya yaƙe shi amma ta hikima ta Allah tunda al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya fi ƙarfin kowa la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyul azim ƙarfi da dabara suna hannun Allah ko ba haka ba sai annabi Musa ma alaihi salam sai Allah ya ce to wanda zai yaƙe ka a gidanka za a raine shi kai za ka ciyar da shi kai za ka kula da shi a nuna maka kai ba kowan kowa ba ne ƙarya kake kai baka isa ba ba Allah ba ne ba sai annabi Musa ya tafi gidan fir'auna aka raine shi shi yasa daga cikin abin da fir'auna ma yake faɗa yake goranta ma annabi Musa alaihi salam yana cewa ba mu muka raine ka ba ba mu muka yi ma kaza da kaza ba yanzu kuma ka zo ka ce za ka yaƙe mu eh ka gani ba mu muka raine ka kana dan karami ba kana tun ma kana zanin goyo muka same ka amma dan Allah ya nuna masa shi din ba Allah bane ba domin Allah Allah na gaske ba jahili bane ba Allahul ghuyub ne ya san duk abin da yake boye inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama huwa allazi yusawwiru fil arhami kayfa yasha kaga to annabi wato fir'auna sai aka nuna masa shi jahili ne ba Allah bane ba sai ya rayu wanda zai yake shi a gidansa wannan duk saboda tauhidi annabi Musa alaihi salam har yayi yayi kokari ya baggari ya haɗa banu isra'ila suka shiga ruwa allah ya ce su buga sanda ya buga sanda a tekun nan ta tsage bi su wuce fir'auna bai gargaɗu ba don allah ya nuna masa ƙarya yake sai ya shiga bayan ya shiga tsakiyar ruwa allah ya haɗe teku ya dilme ya halaka ya zama aya ga waɗanda za su yi imani ko za su gani su tsorata su san allah subhanahu wata'ala ba abin wasa ba ne ba ya uwa duk wanda ya rike ya yi riko da da'awa ta kira ga abautata ma Allah shi shi kadai to sai ya yi sai ya ci karo da kayan gadon wato masu gidansa su ne annabawa yadda annabawa suka sha wahala saboda kira ga tauhidi har aka kashe wasu daga cikinsu aka wato zubar da jinin wasu daga cikinsu to ko kai ma a matsayinka na mai da'awa duk ran da ka ce sai an tsaye da tauhidi sai an daina shirka sai an tsaya bauta Allah shi shi kadai za a yi banda kowa to wallahi kai ma sai ka shiga cikin wannan hatsari sai amma sharri kun gane ko to kuma Allah subhanahu wata'ala duk cikin alkur'ani malamai suka ce ayar da aka kirawo aka ce ita tafi kowace aya falala wace aya ce cikin surorin alkur'ani aya cikin qur'ani ba ayatul kursi ba ce to ku je ku karanta ayatul kursi me take tabbatarwa tauhidi na Allah subhanahu wa ta'ala kadaituwar Allah Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum aran makaranta musu la ta'khudhuhu sinatun wala nawm الله لا إله إلا هو الحي القيوم نعم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
to kun ji aya wacce take mai mafi falala da girma a cikin alkur'ani ayatul kursi ayar da ana so akalla a rana ka karanta ta so nawa bayan kowace sallar farilla a ce ka karanta ayatul kursi ka samu nawa in ka zo kwanciya bacci ka karanta ta shida ko sai a wani wuri eh addu'a cikin safiya da maraice kaga akalla so takwas ake so kullum ka karanta ayatul kursi kana karantawa cike take da falala cike take da ta Allah subhanahu wataala to kai kokari ka dinga karanta Allah ya bamu ikon karanta Amin.
to wannan aya cike take da fadin sifofi na Allah subhanahu wataala kaga ta zo ta ta Allah da la ilaha illa huwa kun gane ko babu abun bauta da gaskiya bisa ga cancanta sai shi la ta'khudhuhu sinatu wala nawm wato gangadi kun san gangadi an gaje baya kama Allah subhanahu wa ta'ala wala nau ballantana kwana alƙayyumu ne yana tsaye da kula da bayansa wannan duka tawaya ce a jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala to ka gani har zuwa ƙarshen aya dai duka suna nuna sifofi na Allah a ciki akwai cewa Allah ya kewaye da sanin komai kuma babu abin da ya kewaye da sanin Allah subhanahu wa ta'ala to kun ga wannan aya ita kanta ta zo don ta bayyana abin da ya shafi tauhidi abu ne wanda yake kamar shi ne abin da yake gabaki ɗaya rayuwarka dole sai da shi gane ko dole ka kaɗaita Allah da bauta cikin duk abin da ya shafi kuma duk wani nau'i na ibada ga Allah ba a sarrafa shi ga kowa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala a takaice dai rayuwa annaba ƙur'ani kuma kun gane ko wasu malamai suka ce babu ayar da zaka samu ba ta da alaƙa da tauhidi haka wasu malamai suka ce sai dai in kai a iya saninka da alƙur'ani ba gano ba kun gane ko kowace aya tana da alaƙa da kaɗaita Allah da aƙida da bauta Allah shi shi kaɗai sai dai in wato baka hararo ta ba Allah bai kai ga hikima ka zaƙulo wannan abin da zai za ka samu na aƙida ɗin ba shi yasa akwai wata sura cikin alƙur'ani mai girma wadda Allah subhanahu wa ta'ala ko in ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wato matsayinta kamar ɗaya bisa uku na alƙur'ani ita ce wace sura suratul ikhlas ita duk cikin alkur'ani kowace sura ana samo mata kalmarta a cikin su cikin surar a ce suratul bara'at ko ko ba haka ba ko a ce suratul baqara akwai baqara a ciki ko suratul ali imran akwai kalmar ali imran a ciki ko ba haka ba ko ba haka ba suratul ma'ida an'am nisa akwai ko babu kowace sura sai ka samu sunan kalmar wato sunan surar akwai kalmar ta a cikin sura kun gane ko amma banda suratul ikhlas saboda sirrin gabaki ɗaya ikhlasi take koyarwa kadai ta Allah kun gane ko shine saboda falalatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka karanta ta kamar ka karanta Qur'ani ka raba shi uku ka karanta ɗaya bisa uku zaka samu wato falalar ka karanta ƙur'ani ɗaya bisa uku ita ce surar da aka yi tafiya aka yi balaguro limamin wa'annan sahabbai duk surar da ya karanta su a ƙarshe sai ya karanta ulhu Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ka karanta ta ka ji fassarar menene ma'anarta qul ka ce huwallahu ahad shi Allah shi shi kaɗai yake baya da abokin tarayya Allahu samad Allah shine abun nufi da bukata ba a nufin kowa da bukata sai Allah Allah kaɗai ake zuwa gurinsa a ce Allah ina roƙo ka taimake ni ka azurta ni Allah ina roƙo ka taimake ni ka bani lafiya Allah kai nake roƙo ka fitar da ni daga halin da nake ciki ba duk bukata ba kenan Allah kai nake roƙo ka bani Allah kai nake Allahu samad kenan lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba wannan siffar ta Allah kadai ce duk wanda aka jingina mu an yi shirka kun gane ko domin dan adam shi yake buƙatar a haife shi kuma shi yake buƙatar ya haifa tawaya ce ga wanda mutumin da yake gashi mutum ne amma baya da ɗa tawaya ne a matsayinsa na ɗan adam to amma shi a gurin Allah kamala ce da cika domin kai haihuwa kana neman taima amfani ne ko ba haka ba shi yasa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan kufu bi dhammil fa wasu da yawa sun zo sai ce kuf kufuwan ko ba haka ba daure fa'un da suke amma fa'un rufu'a gare ta damma gare ta wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma Allah bai da tamka bai da sa'a bai da tsara dukka faɗa abin da za ka faɗa sa'a tsara tamka iri Allah bai da kamarsa ba shi da wannan shi ne walam ya kullahu kufuwan ahad kaga menene a cikin wannan ikhlasi tsantsan ta Allah da bauta to shi yasa saboda falalar wannan surar shi wannan bawan Allah idan aka je in yawan mutanen da yake jagoranta sallah ya musu ya faranta wata sura to sai ya cika da kulhu Allah aka zuwa kawo karar shi gurin annabi aka ce ga abin da yake aikatawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa ka kake aikata haka ya ce ya rasulullah saboda siffa Allah ce a cikinta ina santa saboda siffa Allah ne a ciki sai ya ce to ku bashi labari shi ma Allah subhanahu wataala yana son shi tun da yake son suratul ikhlasi shi ma yake karanta ta kowane lokaci to shi ma a bashi labari Allah subhanahu wata'ala yana son sa to kaga waɗannan wato duka abubuwa ne wanda za su nuna maka girman tauhidi da mahimmancinsa wato mu kula da shi kada mu wasa da shi wato a cikin ayyukanmu gaba kida saboda da shi ne wato za ka samu tsira gobe lahira da rashin sane za ka shiga tara ka lalace duniya da lahira allah ya mana tsari allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon kaɗaita shi da bauta mu mutu a kai mu je mu haɗu da allah a kai allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci allah ya ce alaramma ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا الله سبحانه وتعالى يكتشوى ألم ترى بكسني بني يا كي منظوم جرمان درجة إلى الذين يزكون أنفسهم واتو dangane da waɗanda suke tsarkake kawunansu yana alam alam ta alam shin baka sani ba alam ta alam alam alam alam tara alam ta alam kun gane ko Allah yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shin baka sani bane ba dangane zuwa ga waɗanda ilal ladzina yuzakkuna anfusahum ga waɗanda suke tsarkake kawunansu su waye allazina yuzakkuna anfusahum su ne kafirai halayya ce ta yahudu su ne suke aiki ta yaya suke tsarkake kawunansu mun karanta a baya su ne masu cewa na hana abu na'ullahi wa ahibba'u wannan tsarkake kai ne ko ba tsarkake Allah suka ce kuma su ne wanda suka ce wa qalu wa qalat yahudu laysat nasara ala shay'in wa qalat nasara laysat yahudu ala shay'in su ne suka ce yahuda ba akan komai yahuda suka ce nasara ba akan komai suke ba na addini akan bata suke su ma nasara suka ce yahudu ba akan komai suke ba akan bata suke wannan menene tsarkake kawuna wanda ya ce shi dan Allah ne na hannu abu na'ullahi wa ahibba'u mu suka ce in ji su suka ce su ɗayan Allah ne kuma masoya Allah ne wannan menene tsarkaka kai ne ko ba haka ba to Allah ya ce ba ka sani ba dangane da waɗanda suke tsarkake kawunansu kuma Allah ya hana tsarkake kai Allah ya ce falatu zaku anfusakum kada ku tsarkake kawunanku Allah shi ya san wanda yake mai takawa wa baka huwa a'lamu liman ittaqa Allah shi ne ya san masu tsoron Allah kenan kar ku tsarkake kawunanku kar ka dinga cewa ni mutumin kirki ne ni ba Allah ne ni na kwarai ne ka bari wasu su faɗa mana in gane ko ka bari har ka mutu a sai a faɗa in gane ko ba a so mutum ya dinga tsarkake wato kansa ya dinga wato yaban kansa alama ce ta munafunci ka dinga yaban kanka ka ce ai mu mutanen kirki wa ya saka fala tuzakku anfusakum kada ku tsarkake kawunan to yana daga cikin aikin yahudawa shi yasa Allah yake kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa alam tara ila alladhina utu alam tara ila alladhina yuzakkuna yuzakku anfusakum ko yuzakkuna anfusahum shin baka gani bane ko baka sani ba dangane da waɗanda suke tsarkake kawunan su mala yace wa hum yahud sune yahudawa haisu qalu ta yadda suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u wato mu wato masoyan Allah ne kuma wato mu 'ya'yan Allah ne kuma masoya Allah kaga cewa su 'ya'yan Allah ne su kaga sun yi shirka ko ba haka ba Allah ya ce lam yalid wa lam yulad su kuma sun ce su 'ya'yan Allah ne Allah bai da bai haifa ba ba haife shi ba kaga wannan babban laifi ne shi kansa shirka ne sannan ga kuma katuwar ƙarya da suka jingina suka ce su masoyan Allah bayan ko ba masoyan Allah bane kun gane ko to shi yasa sai ma'a wato mala ya ce laisa ai laisa al'amru bitaskiyatihim litaskiyatihim anfusihim al'amari ba haka bane ta hanyar yadda suka tsarkake kansu duk abin da suka faɗa ba gaskiya bane su tsarkake kan ma ba da gaskiya suka tsarkake kansu ba da ƙarya ne abin da duk suka faɗa ba gaskiya bane ba kun gane ko balillahu yuzakki man yasha bari dai ka ji Allah shi ke tsarkake wanda ya so mutum bai sai ya tsarkake kansa ba Allah shi ne yake tsarkake wanda ya so kamar yadda ya tsarkake annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake daga cikin annabawa ko ba haka ba ya tsarkake daga cikin salihan bayi ko ba haka ba kamar yadda Allah ya tsarkake sahabbai daga ma- wato daga ayu- ayyuka munana ba a ce ba su sako ba suna sako amma sai Allah da ya zaɓe su ba su santo sauran mutane gama gari ba yadda Allah ya zaɓi manzon Allah a matsayin shi na ma'asumi annabi manzo to su ma sai aka zaɓe su a matsayin su waɗanda alherinsu ya fi yawa kun gane ko alherinsu ya fi sharrinsu shi yasa Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah subhanahu wa ta'ala to kaga ka bari Allah ya je- wato ya yabe ka shi yafi da kai ka je ka yabi kanka ba sifa bace ta mumini ya dinga cewa shi shine shi shine balillahu yuzakki man yasha bari dai Allah shine yake tsarkake wanda ya so wala yuzlamuna fatila Allah ba zai zalunci bayi da komai ko da gwargwadon fatila wani tsan wani zare da yake jikin dabino idan ka ɓare dabino kun gane ko a jikin ƙwallon ba akwai wata ɗan zare ba wanda yake jikin ƙwallon wani ɗan zare fari a tsakanin wannan tsagar to shine fatil daman dabino in ka cire shi akwai abubuwa guda uku a tattare da shi akwai naƙir akwai fatil akwai mai ƙitmir ko ba haka ba to dukkaninsu ababe ne da allah diya wato kawo su a cikin alkur'ani can ya ce layan mikuna min ƙitmir waɗanda suke bautar wani allah ko ake bautata musu koma bayan allah ba sa iya halitta ko da ƙitmir ƙitmir suka ce shine wannan yar takarda ta jikin dabino mun gane ko to ita ce ƙitmir to wannan wala yuzlamuna fatila a jiya mun karanta ko shekaran jiya inna allaha la yuzlimu nasa shay'a ko ko kuma inna allaha la yuzlimu mithqala zarra Allah baya zalunta ko daidai da ƙwayar zarra ko ba haka ba to anan ma gashi wala yuzlimu wala yuzlimuna fatila Allah baya zalunci ko da gwargwadon abin da yake wato ɗan zaren nan na jikin tsaga ƙwallon dabino wani ɗan ƙarami to Allah ba zai zalunci bayansa ba kun gane ko Allah baya zalunci shi Allah adali ne sai dai ya maka baiwa ya maka kyauta ya tausaya maka ya ƙara maka ya tallafa maka ya tura ka ya tunkuɗa ka ka tafi aljanna amma ba ka yi bai jingina maka yi abadan shi yasa yake cewa faman ya amal mithqala dharratin khairan yara ko yaya kai aiki na alkhairi sai an taskance maka shi ba za a zalunce ka da komai ba duk abin da ka aikata za a zo maka da shi shi yasa a harka aikin ibada salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran istighfari da hailala da karatun Qur'ani ita karanta ka bar lissafi wallahi ba sai ka lissafa ba Allah ba zai zalunce ka ba duk abin da kai ya zai zai ne zai ajiye maka shi yasa ba ma a ce ka lissafa ba salati ita yin shi karatu alkur'ani ita yin shi istighfar ita yin shi ba ya ka ce dubu saba'in da dubu miliyan ɗari kun gane ko wala yuzlamuna fatila Allah ba zai zalunce ka ba man ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk abin da kai Allah zai zo maka da shi a tattaro wani abin da ka aikata ma da yawa ka mance da yake Allah mai rahama ne sai ga zo maka da shi akwai hadisi wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ranar alkiyama za a zo da mutum da sijillat wato abubuwan da ake rubuta ayyukansa munana ga sunan takaddu da yawa a cike duka le- laifukansa ne ga sunan tari ganin ido ba zai iya ganin ƙarshen su ba a ga wannan ai ya shiga uku ko sai ya yi haka ya rasa yadda zai sai a zo da wata bitsaka kamar karti wannan namu ko in ce maka kamar farmi ya bai kai karti faɗi ba ko sai a zo da wata takarda kamar haka wannan takarda a jikinta akwai la ilaha illallah hadisul bitaqa kenan kun gane ko ana zuwa da shi sai a tattaro wannan tarin takardar da baka iya gano karshen su ba sai a zuba ta a abun awu haka sai a ɗauko wannan yar bitaƙar ta la ilaha illallah sai a ɗora a ɗaya ma'aunin daman sikeli ne mai ma'auni biyu a ɗora wa'ancan takardu masu tarin yawa a wannan ɓangaren a ɗora la ilaha illallah a wannan ka sai la ilaha illallah ta yi haka ta duk ta rinjayar da wannan yawan laifuffuka da barna da mutum ya ta yi a nan gidan duniya saboda daraja ta la ilaha illallah da kuma wato girmanta da matsayinta a gurin Allah mu daina wasa da faɗin wannan kalma shi yasa manzo Allah ya ce duk wanda ya kasance ƙarshen faɗin sa la ilaha illallah da kal aljanna zai shiga aljanna ko ba haka ba dan aljanna ne shi yasa annabi Musa alaihi salam duka dai Imam bin Abdulhab ya ka hadisi yana nan cikin kitabut tauhid yace ma Allah ka bani wani abu da zan yi wanda zan yi maka bauta da shi sai ya ce Musa alaihi salam ka karanta la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah sai annabi Musa yake ganin la ilaha illallah ai kowa ma yana faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam sai take ba mu labari sai Allah ya ce to annabi Musa la ilaha illallah da za a ɗebo abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai da duk abin da ke cikin su samman bakwai da Allah ya ce gairi banda ni wannan yake nuna Allah yana sama yace da za a sa su a ma'auni bangaren ma'auni guda haskeli guda a ɗauko la ilaha illallah sai la ilaha illallah tarin jaye su to kaga kalmar la ilaha illallah ka yi fatan Allah subhanahu wa ta'ala mu yi fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cika da kalmar la ilaha illallah muna masu faɗanta da yaƙini da soyayya da gaskiya domin tana da sharuɗanta ka dinga karanta ta da wato sanin ma'anarta da ƙoƙarin aiki da ma'anar da take ƙunshe da ita kun gane ko kuma da nisanta abin da ke warware ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon wato cikawa da la ilaha illallah muna masu yaƙini da ita alaran ma Allah subhanahu wa ta'ala ce wala yuzlamuna fatila Allah ba zai zalunci bayi ko da gwargwadon wato abin da yake zaren nan na jikin tsaga kwallon dabino ba sai Allah ya ce انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا الله سبحانه وتعالى انظر أي متعجبا دوباك غني واتو أنا أبن ماماكي كيف يفترون على الله الكذب تيايا سكي جنجنا ما الله كريا كو سكي كركرا ما الله كريا su jingina masa Allah ce wa kafa bihi isman mubina ya ishe su wato laifi wanda yake mabayyani su waye aikin kafirai ne suke kirkira ma Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to wake gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam ay unzur ilaihim ayyuhar rasul ay duba zuwa gare su ya kai manzo mai girman daraja muta'ajjiban ana mai ban kana mai ban mamaki min amrihim dangane da al'amarinsu ai kaifa yakhtaliquna ta yaya suke kirkiran wato kirkiran ƙarya alallahi alkadhib zuwa ga Allah suna jingina masa bayan Allah ya tsarkaka da dukkanin abin da yake ya koru gare shi wace ƙarya ce suke kirkira zuwa ga Allah cewa su ɗayan Allah ne bayan Allah bai haihu ba ba a haife shi ba da kuma me kirkira cewa su wato ba za su shiga wuta ba sai wasu kwanaki ƙididdigaggu duka wannan ƙarya ce suke yi suna ƙirƙirawa suna jingina ta zuwa ga Allah yaushe Allah ya yi alkawari da su to sai Allah ya ce wakafa ne Allah ya ce wakafa bihi isman mubina ya ishe su laifi wanda yake mabayani tsakaninsu da Allah subhanahu wataala ai wakafa bi hadha ikhtilaf zamban kabiran kun gane ko wato ya ishe su wannan laifi da suka kirkira suka jingina shi zuwa ga Allah ya ishe su zama babban laifi wato kuma ya ishe su dangane da abin da zai lalata abin da suka kudirce a zuciyarsu na akida wacce take mara kyau domin duk mutumin da ya kirkira wa Allah ƙarya ya san masa wuta ba ma ka kirkira ma Allah ƙarya ba manzo sallallahu alaihi wasallama in kai masa ƙarya to manzon Allah ya ce ka tanadi mazauninka a wuta man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar duk wanda ya kirkira mun ƙarya da gangan inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya tanadi masaukin sa a wuta to ina ga wanda yayi wa Allah ƙarya wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba wane ne mafi girman zalunci kamar wanda zai kirkira ma Allah ƙarya ya ce haza halalun wa haza haramun litabtaru ala Allahil kadhib wane ne mafi girman ƙarya wanda zai ce ha wannan halal ne wannan haram ne kuma ba haka bane ba ba gaskiya bane shi yasa malami na Allah yayi taka tsantsan wajen cewa kaza ya halatta kaza bai halatta ba domin malami yana yin magana ne a madadin Allah subhanahu wataala kun gane ko shi yasa Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a cikin littafinsa Ilamul Muwaqqi'in ar-Rabbul Alamin wato yin sinye a madadin Allah malami yana yin sinye ne a madadin Allah idan ya ce halal to ya tabbatar haka ne halal a gurin Allah idan ya ce haram to ya tabbatar haka yake haram ne a gurin Allah kun gane ko in ba haka ba zai shiga cikin wato ɗabi'u na yahudawa da su ɗabi'ar su ce su kirkira ma Allah su ba hannun wata'ala ƙarya a jiya mun karanta yuharrifuna al-kalima amma wadi'i ko wa yaquluna Allah subhanahu wataala ce yuharrifuna al-kalima an mawadi'i can kuma yace wato suna karkatar da harshen su ko ba haka ba yuharrifuna al-kalima an mawadi'i wa yaquluna sami'na wa asaina wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fi din duka yana daga cikin halayen su ko ba haka ba suna karkatar da harshen su suna canza ma'ana domin ko ba don komai ba sai don neman duniya gane ko layyan da alsinatim suna karkatar da harshen su wajen kaɗan gaskiya sai su canza maimakon hittatun sai su ce himba kun gane ko su faɗa abin da yake ba daidai ba layyan da alsinatim wa nan fiddin suna yin haka ne don wato a halin suna suka ga addini to shi yasa Allah ya tsine musu ya nesantar da su daga rahamarsa saboda irin waɗannan abubuwa da suke duk mumini na kwarai ba zai sakaci ba ko kuma ya yi gangancin jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya shi yasa an tambaye ka abu baka sani ba ko baka da tabbas kana ku kwanto ka ce to a jira haka yi bincike ka ce a jira haka nemo amsa ka yi sauri ka dinga faɗa don ka faɗa cikin wato wato waɗanda Allah ya halakar da su su ne kafirai wanda Allah ya ce wa kafa bihi isman mubina ya ishe su wato aikatawa aikata kirkira ƙarya ga Allah ya ishe su zama wato sun aikata babban laifi wanda yake mabayyani Allah ya bayyana shi ta yadda Allah subhanahu wata'ala ya zargi masu aikata wannan to aya ta gaba tana da bayani da yawa idan muka ce za mu karanta ta wato mu fassara ta lokacinmu ba zai isa ba amma al'aran ma ka karanta ta gobe kuma ka ƙara karanta ta Allah ya ce alam tara
alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا
abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon riko da tauhidi Allah ya ba mu ikon riko da sunna ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya tsare mu daga haɗawa cikin shirka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ƙarshen mu ita ce la ilaha illallah Allah subhanahu wa ta'ala ya tashe mu cikin masu tauhidi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh